بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya haɗa mu a yau Asabar 28 ga watan Shawwal shekara ta 1446 wanda ya je da 26 ga watan April 2025 miladiya a wannan majalisi namu na mako-mako da muka saba muna karatu cikin littafin Amratul Ahkam na Al-Hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi wancan karshen zama da muka yi mun yi babi mun shiga babi na Salatul Istisqa babi da ke magana akan sallah na wato rukar ruwa za mu ƙara karanta wannan hadisi na farko kuma mu ci gaba da abin da zai biyo baya قال عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى حديث لك عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الله تعالى يتدشي قال يتي خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وظل يا فتا يا فتا domin ya addu'a da ruwa fatawajjaha ila alqibla sai fuskanci alqibla ya da'u yana addu'a wa hawwala rida'ahu kuma sai juya wato mayafinsa salla raka'ataini a wannan salla yayi salla raka'a guda biyu jahara fihi ma bil qira'a ya bayyana karatu din a cikin su wa fi lafzin a wani lafazi aka ce atal musalla ya zo wajen wato wato ya zo musalla ne ba musallaci ba wannan shine hadisi na farko da malam ya kawo hadisai guda biyu kawai malam ya kawo yake ganin kamar mun wadata da su insha Allah za mu wadata din wanda su duk dai akwai sauran wasu hadisan amma dai tunda ya ya shakanta mu kan shi ya kawo hadisan da kici a sahihaini ne saboda haka sai ya zama ya wadaci da waɗannan hadisai guda biyu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim da sauran ahlus sunan da al-masalid al-musannafat sun fitar da shi za a same shi a cikin sahih al-Bukhari sahih Muslim sunan ibn Abi Dawuda sunan ad-Darimi sunan na an-Nasa'i da sauran littattafai da yawa musannad Imam Ahmad musannad ibn Abi Shayba musannad ibn Abd al-Razzaq al-Sanani da sauransu duka hadisin yana tikewa ne wato akan wani rawi da ake kiransa Tamam ibn Abbad ibn ibn Tamim Abbad ibn Tamim daga cikin manyan tabi'ai yana rawaitowa daga ammansa babbansa shine Abdullahi ibn Zaid al-Mazini wanda wannan shine rawaito mana wato wannan riwaya sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi jama'u jama'a ne da yawa suka fitar da shi ba ta hanya guda ɗaya ne ma da ya kawo ba amma dai wannan lafazi da ma da ya kawo yana cikin sahihul bukhari lafazi da imamu zuhuri ya fitar wanda imamu zuhuri akwai da suka fitar da hadisin akwai abdullahi ibn hazm akwai abubakar ibn hazm wanda suna duk kusan iyali ɗaya ne sannan kuma akwai umara ibn ghaziya amma da lafazi da mara ya kawo lafazi da imamu ibn abidib yana rawaitawa daga imamu zuhuri daga abbad ibn tamim daga shi wannan sahabi abdullahi ibn zaid ibn asim al-mazini shi a zuhurin albasari kusan duk sarwaci wannan hadisi akwai ma'amar ibn rashid al-yamani ruwa ta cikin musulman abdulrazak al-ali tana cikin sunan abi dauda da sauransu ma malik ma ya fitar ba ta cikin muwatta sannan kuma shu'aib ibn abi hamza shi ma ya fitar da wannan ruwayar da shi da yunus shi shu'aib ba ta cikin sahih bukhari yunus ibn yazid al-aili shi ruwayarsa tana cikin sahih muslim da sunan ibn da abu da sauransu da sauransu dukkan su suna rawaitowa daga az-zuhri daga shi wannan rawi abbad ibn tamim daga amminsa babbansa abdullahi ibn zaid ibn asim al-maziri babban sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka ce banda abu abubakar az-zuhri banda az-zuhri da ya rubuta wannan harwaya akwai abubakar ibn hazm al-zahiri afwan abubakar ibn hazm al-madani shi ma ya rubuta wannan ruwaya da shi da abdullahi ibn hazm shi ma al-madani din duka ruwayoyinsu suna cikin littattafai na malamai in an duba za a gan shi sannan kuma akwai ruwayan umara ibn khasiya tana cikin musallai babu ahmad da sunan abi dauda barin kanta mu da ita saboda lafazin ya dan babbata kadan imam ahmad ya ya rawaito wannan hadisi yake cewa anna rasulullahi sastawa alaihi khamisa mazalla ya tafi wajen wato sallar roƙar ruwa ya sanya wani mayafi na khamisa mayafi shine khamisa ce ne wannan wannan mayafi da mazalla yakan yafa da shi da shi da laraba a lokacin masu kusurwa guda hudu mayafi ne da galibi suna da kyau ana yanka wata kasan yamman da sauran wurare irin wannan wa alai khamisin lahu sauda ita wannan mayafi din tana da wato abin da yafi rinjaye a kalanta shine baki bakar mayafi ce fa arada bi akhdhi asfaliha faj'alhu a'laha fa thaqulat alayhi sai manzo Allah ya yi sai yunkurin ita wannan mayafin kasance ya koma sama to sai wannan din sai ya mashi nauyi bai iya bai iya yin haka cin sauki ba fa qalaba alaiha al-aymanu ala al-aysara wal aysara ala al-ayman sai manzo shi ko sai ya juya ya dama ta dawo haka haka kuma dama dala sai ya juya wannan abin ya kuma shauki a wannan lokaci wannan sanadi ne hasan zamu ka dawo kan wannan hadisi saboda wasu daga cikin abubuwa da aka ambata amma dai sanadi ne hasan ya tabbata saboda Abdul Aziz ibn addarawarji da kuma umara bin khasiya duka duka duka sadukai ne wato hadisu hasan ne a nan farko ruwaya aka ce kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zala ya fita ya fita a wata ruwaya aka ce kharaja ila al-muqata al-musalla ya fita zuwa wato musalla a wannan dalili ne akan wato mashru'i mashru'iyya wato nuna cewa abu ne shari'a ta tabbatar cewa ana yin sallah kacokan saboda azuƙin ruwa wannan daukacin malamai kusan malamai sun ijma'i akan wannan in ba Abu Hanifa ba in ba Ibrahim ibn Zaid an-Nakhai ba in ba kuma Qais ibn Abi Hazim ba su a wajen waɗannan malamai suna cewa kawai addu'a za a yi to su malamai ba cewa suke ba a yin addu'a ba ai in za in za a lura na juma'a wani lokaci ana yin addu'a ruwa addu'a neman ruwa din ana yi za ku ga wato ya kudu ba yana cewa Allahumma azkina kamar da za mu zo ma ga ruwaya gaba gabi da wannan so da kafin kuma kafin ma ta kama ya isa da za ka gabta ya ta roƙo tsakanin alibikun su ma sai da duk wannan an yi jima'i cewa za a yi za a yi roƙar ruwa ba a samu ruwa ba za a iya roƙon Allah ba ko da ba a yi sallan ba to amma ana fita a ji a yi sallan nan guda biyu rokan nan guda biyu da kamar da bayan ta nuna to wasu daga cikin malamai sai suka ce ba a yi saboda duba da wasu daga cikin ruwaye da suka zo daga Umar da sauran wasu daga cikin magabata kuma da alama waɗannan nasoshi na sunanin mazala bai je musu ba abu hanifa da ibrahim ibn zaid an-nakhai da qais ibn abi hazim sa daga cikin da ake ruwaitowa cewa su suna cewa ai addu'a kawai duk da ibrahim an-nakhai akwai lokacin da akwai lokacin da shi ma ya fita ai addu'an da shi da ya gama addu'a sai ya juyo da ya juya sai ya ga wasu daga cikin manyan makabata manyan malamai na kasar kufa a lokacin abdullahi ibn mughira sai ga shi ya tsaya zai sallah sai shi na kan sai biyu kaga shi kasa wata kila zai zama ya bar wannan fatawar wanda kuma daga baya su su Abu Hanifa suka dauki wannan fatawa din amma da galibin malaman magabata tun daga sahabbai da suka bi su da kyautatawa sun tafi akan cewa banda addu'a da ake yi to kuma akwai wata sallah in ta kama ake ake ake bi wannan shine kusan daukacin maganar na wato malamai na wato garuruwa na musulmai tun daga magabata wannan shine maganar Malik maganar Shafi'i maganar Imam Ahmad maganar Muhammad ibn Hassan da Abu Yusuf al-Qadi daga cikin almajira Abu Hanifa kun ga shi malamin su bai da hadisi kenan manyan almajiransa guda biyu wanda sune rukunan mazhaban sune rukunan mazhaban shi banda shi kirki to sai kuma sauran rukunan guda biyu fukafukan mazhaban baki da Abu Yusuf al-Qadi da kuma Muhammad ibn Hassan al-Shaybani sai suka sa malamin su ta ce kaga dan wato malami ya zai bada fatawa akan abin da ya bayyana masa a lokacin bai da ilimi na sunna kan ka zo ka samu wato ilimin sunna ba za ka ce za ka tsaya ka ta dan tafi ne magana malamin ka ba sai ka nema mishi roƙon Allah Allah ya yafe mishi amma kai ka riko da sunna kamar yadda wannan za ku ga shine abin da su waɗannan manyan malamai na ahnaf suka aikata a malamai na ahnaf amma tare da haka suka bar maganar malamin su Abu Hanifa duk da girman sa suka dauki maganar sauran malamai saboda hadisai ba dukuwar suka zo akan cewa lalle manzo Allah ya sallah da wannan ba wai hadisi na Abdullah bin Zaid bin Hasan kadai ba akwai hadisi Abdullah ibn Abbas da sauran hadisai da suka zo da kuma sauran aikin magabata da ya nuna cewa lalle ana yin wannan wannan sallolin guda biyu a rakoyi na guda biyu sannan kuma a nan da shi abdullahi bin zabi na asibis ya karaja a wata ruwaya atal musalla ya fita zuwa ga wato musalla wannan shi ma malamai sun yi hujja da shi akan cewa abin da ya fi zama sunna in za a yi sallar roƙar ruwa shi ne abda kar tsaya a ce za a yi tace masallaci in aka ce za a yi tace masallaci in akwai bukata wannan sai a yi kila ko rana ko wani abu rana ta yi yawa in aka ce za a fita za a sha wahala to wannan bukata ce amma sunna shine kharaja kamar da aka ce mazalla ya fita a fita a fita wajen gari a fita musalla mu yanzu wajen garin yare ba da babu wajen garin in ka ce a fita wajen gari wani sai tsamanin a fita musalla dai a fita musalla a je a samu wajen filin Allah ta'ala kowa ya zo ya hadu aure a zo a yi wani sallah a tare to sai dai shi ma wanda zaka ga duk wanda shine kusan daukacin malamai suka faɗa cewa a fita musalla in ba shi Abu Hanifa ba da da ya ce shi a yi in za a yi mato a yi a ci masallaci bai da hadisi amma dai kuma yana ganin a yi a cikin masallaci shi in za a yi wasu lokacin ana kuma sun zaɓa haka amma dai wannan ba shi da ra'ayin da ya daidai ba inda wannan ai haka nassi ne a inda ake saɓani cewa ya atal musalla kharaja ya fita kaga wannan kai tsaye ya nuna maka aikin da ya wakana daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ila yau dai a dai wannan magana da cewa kharaja nabiyyu sallallahu alaihi wasallama da wannan magana na atal musalla ya fita zuwa kan wajen sallah malamai suka yi magana suka tattauna akan yaushe ne lokacin fitar ina ta kokarin ka kawo da wasu matsaloli ne kafin da hadisai guda biyu kawai muka samu a rabon mu a wannan a wannan amma inda ana gurgul marab ne ko al-muharrar ne ibn abdul hadi zaka samu an kawo hadisan saboda haka ko da wannan hadisin bai wannan hadisin bai bayani ban kauce gaba akwai abin da zaka je ka cidda yi wani bayanin da wannan hadisin bai ba a nan da aka ce kharajar na biyu mazala ya fita to suna da magana akan cewa yaushe ne za a fita din za a iya fita koyaushe uku sai da fitar safe kuma idan aka fitar safen lokacin nafila ba ya shuɗe za a ci gaba da waye musallin alisqa na ko za a jira ne ko sai a ji a addu'a wani malamai sun yi sabani malamai sun yi sabani akan yaushe ne za a fita wasu daga cikin malamai suka ce lokacin za a fita shine a fita lokacin hantsi a fita lokacin hantsi wannan shine magana Imam Malik wannan shine magana Imam Shafi'i wannan a ɗaya daga cikin wayoyin sa da ake da shi Imam Shafi'i da riwaya guda biyu ɗaya daga cikin wayoyi da ake da shi daga Imam Shafi'i shine shi ma ce a fita dhaha wata wato a fita da hantsi kuma shine riwaya da yake koyarwa daga Abu Thawr da Imam Ahmad da kuma jumhur ma malamai wannan shine zabin su in an duba a risala zaka je mirsala yana cewa kama ya kharuju al-idain dhahwatan wato liman zai ce zai gangami ce a fito in za a fita kuma a fita da safi kamar yadda ke fita lokacin sallar idi saboda kusan malamai suna hada wannan sallar na sallar al-istisqa da sallar idi za mu zo mu ji hujjar su akan haka muka zo magana akan sallolin da kuma rakoin da takbiyar da ake yi kamar barin ana yin sa ne irin sallar idi ko ko a za a yi shi ne yadda ake sallar juma'a ko sallar tatawwi za mu ji insha Allah ta'ala wasu daga cikin malamai ko suka ce a a sallace shi a sallace wannan sallah din kowane lokaci kowane lokaci a dare da ko da yini ne mutakar dalilin yin wannan sallar ta kama an ji cewa kawai an gaji ana ganin fa idan ba addu'a nan aka yi ba to fa ba za a sha ruwa ba a dabbobi ma duka da suke cikin ƙasa sun fara fitowa hankali ya ba tashi to suka ce to ko a cikin dare ne ko a cikin yini ne a zo a yi wannan sallah din wannan shine abin da mazhabin Imam Shafi yake akai kuma shine abin da yake nassi na maganarsa maganarsa kusan ya fi kama da wannan kuma malamai daga cikin Ahnaf wannan kusan shine abin da ya kamata da mazhabin su saboda su Ahnaf da ba su suna cewa duk wata sallah mai sababi ya halatta a sallace ta kuna lokacin karaha ne kusan akwai sabani tsakanin malamai a cewa to yanzu za a sallaci sallah da take nafila nafila mai sababi a cikin lokacin karaha ko za a yi ta lokacin karaha ba lokacin karaha shine kamar bayan sallar asuba ko bayan sallar asar za a yi ta ko ba za a yi ta ba a jumhurin malamai na mazhabobi shine ma mazhabin su malikiya da sauransu suna cewa lokacin sallar lokacin karaha ne ba za a yi ba bayan asar ba za a yi ba bayan asuba ba za a yi ba amma a hana suna cewa a'a za a kalla irin sallah duk sallah mai dalili wanda dalilin yin ta ba wai nafila ce a sake ba wani abu ne sa kana ka za ka yi ta kamar shigowa masallaci kaga akwai dalilin yin sallah ka shine shigowa ka masallaci to ko da ka shiga bayan la'asa za ka za ka sallar da tahiyatul masjid a ra'ayin ahana to haka zalika shi ma shi ma sallar da ake na na roƙar ruwa kaga sallah ne kuke saboda dalili na wato kuna neman ubangiji ya shayar da ku ruwa sauke to za ku yi wannan shine zaɓin wasu daga cikin muhakkikuna kamar irin su ibnu taymiya da sauransu su duk sallah mai sababi suna cewa za a yi ta koda ba lokacin nafila ba wato za ka yi ta koda bayan sallah asuba dai immediately sannan kuma za ka yi ta kuma wato kuma bayan sallah asar idan ba a samu ayi ta barka wanda za a iya yin su abin da ya fi daidai a maganar malamai shine wato lokacin da aka zaɓan maka kai ka sallaci sallan wannan na roƙar wannan shine kabar kabar sallar ta zama lokacin sallar idi lokacin da wal aka fara sallar walha to ne da lokaci kamata a fara sallar ita kanta wato sallar al-istisqa din sannan kuma yace za a daina wannan magana mafi inganci shine magana sa'ana inda sallah ce mai dalili babu wani lokacin dainawa ayi ta laila ko nahara duka ya halatta ayi ko wani lokaci ya halatta ayi inda sallah ce mai dalili mun ce a fara ta zahawatan da hantsi saboda wasu daga cikin ruwaye za mu zo makaranta nan gaba a ruwaya daga Abdullahi dan Abbas da sauransu da suke nuna cewa da kuma ruwaya daga magabata irin Sa'id ibn Musayyib da suka nuna cewa abin da ya waka daga cikin ake magabata tun daga manzala da wanda suka bi shi da kyautatawa suna yin wannan sallar ne kwata kwata sallar Idi yanda dai an kama ta da kwata da sallar Idi bal har ma malamai suna cewa kabarbar da za a yi irin kabarbarin Idi ne sabanin malamai amma dai a wannan shine magana mafi inganci to kaga shi abin da yafi dacewa shine in zaka fara fara sallar ne zan farawa lokacin sallar idi da kana zama an yi ta daga ba misali bayan sallar asuba wannan sai zama wato ba an bambata sallar idi kamar da aka san sallar idi ba a yi ta lokacin bayan sallar asuba misali dole sai za ku ta jira wato a lokacin hansi din nan to sannan kuma har ila yau da game da maganar fita malamai suna magana cewa to shi in za a fita za a iya zama a cikin garin da kuke rayuwa akwai da ba musulmai ba ai shi rashin ruwa ya shafi kowa ya shafi kihakiya shi da ke cikin ƙasa ya shafi hagara ta kowa ya shafa in babu ruwa to ba rayuwa kwata-kwata to su ma za su fito za a ba su amsin zai su fito a wannan kaga suka ana magana ba ba wai inda muka yi wata jaras ba ana magana inda muke da iko ana magana inda muke da iko mu ne cewa ku yi ko ka ku yi za su dan gungan dan biyan dan kuɗi da za a danga dan kakkare su to shine malamai suke cewa to za a ce su fito ko za a ce su fito ba za a ba su izini a al-auza'i daga cikin manyan manyan malamai tsare ku imam malik da suka rayu a ƙasar sham ya yi kai cewa abdul malik ibn marwan babban daga cikin khalifofi na banu umayyad nan al-abdulmalik ibn marwan ya ya taba umartan wato ahlul dimma irin kafiran alƙawarin nan da aka kauri da su da za a yi sallan al-istisqa ya ce su fito ya taba umartan haka kuma wasu daga cikin malamai ɗan shafin kuma ba su mashi inkari ba bal ma sun mace wasu sun yarda da abin da ya aikata irin makul makulu shami shi ma ya yarda da wannan ra'ayi ya ce babu laifi a kira su a ce su zo a sallah a sallah ne illa iyaka dai in aka ce za a fito din ba wai za a ba mutsare ba ba inda zaka ji an ce wai saboda wani wani wai rashin nuna wato kaifin addini wai za ku yi addu'o'i ni na mu namu daban suna su daban kuma ku zo ku ce mu ba musa babu za ba za ba mu wajen za mu karanta ku ji ina malamai suke ba yanzu da sauran mutane ke magana kawai a rika zo a rika kwamsa ba ana cewa mu zama kawaye mu ce wato addinin mu daya a ba wani magana addini ba ya ce sun da ba inda aka ce dinin daya na kowa lakum dinukum waliyadi haka za a yi shi a galibin malamai suna cewa mu ba za mu fara umarta su ci su ba a tunda tunda ai sallah ce mu zamu dama addu'a duka da mu da su mu yi tarayya wajen muna addu'a Allah ya kawo ruwa amma mu ce su ma su fito wajen gari to za shi sallah shi ba da shi sallah irin tamu ba to mu za mu ce su fito ba amma idan suka fito kuma ba za mu ce ba za mu ce za mu hana su ba wannan shine maganar galibin malamai suka ce idan suka fito ba za mu hana su ba sai dai idan za su yi wata addu'a ce wacce za ta za ta ƙara fasa ta ubangiji garin neman ubangiji ya kawo sauki kuma sai suna yin shirka suna kiran abubuwa haka wani shirka ko su je da gumaka ko su je da wani yanke-yanke za su yi sai su yi wasu abubuwa na rashin hankali a wurin rashin sanin tauhidi kaga mu za mu bari ba tun da garin mu ne ai kasan mu ce ba za mu da bari kuma addinin musulunci ya zama wani addini ya zama an ɗauka shi akan addinin musulunci ba Allah ta'ala ya ya aiko manzo Allah ne da addinin sa li yuzhirahu ala din kulli saboda ya sanya addinin sa shine sama al-islamu ya'lu wa la yu'la alayhi jibal musulunci shi ne zama a farko a sama ba wani addini ya zama kuna daidai wa daidai da shi ba balle ba zama zama a saman sa wannan shine maganar malamai da yawa irin su az-zuhri Yunus ibn Mubarak Abdullahi ibn Mubarak da kuma Isa ibn Rahuya suka ce ba za mu ce su fito ba amma idan suka fito sai mu kyale su sai mu kyale su sai dai az-Zuhri da Ibn Mubarak suka ce kuma amma kuma ya'taziluna musallal muslimina in kharaj wato za su zama kamar mata masu haila in suka zo idi ya suke yi za a ba su dan wani waje a ce ku tsaya nan ku shigo wurin sallah to su ba za a ce ku tsaya nan in kuma muna addu'a ku ce amin sai ku ci cewa amin yace a gaskiya ne sai ku ci cewa amin amma za a tashi za a addu'a za a tafidi da auren ba kuma za mu zama mu ba mu da su ba za su shi sallah din ba za su guji tsawon makwatkwata eh ka duba ka ga yanda musulunci ke baya da ya da kaskanci da can ko mutum ko mutum ne zai zai a dan wajen yana sallah in har na suka wucewa wanda suke shigo arewa ai ko tsallakawa ba ta iya zama tsakanin fara kai da inda kake da so da nisa a waga sai tsarki ba sallah ba sai su wani jira an bi wani an yi wani ladabi in kuma akwai inda za a zagaya sai an wani zagaya in sha ta ne amma yanzu kaga yadda suke yi ma Allah Allah ce su zage ka su zage addinin su zage annabin naka to ina muka samu haka me yasa shekara duka shekara 50 ne 20 30 dan shekara 20 ba mutum ya san wannan shekara 20 bayan da akwai wannan a Najeriya to me ya canja kaga sai mu tambaye kanmu ya aka yi muka kowa babu da babu da babu da haiba babu da kurjini da can duk abin da yake alaka da addini ko qur'ani ko kaza har ne ba zai taba yadda ya cire wanda ya shi walle ya cire mulakaci amma yanzu zaka ji kawai haka haka ne kwanci suke da abuka musu jijjiga musu kyani gaba gadan su abin su wannan kin da muka cewa an samu kaskanci ya muka samu kaskanci mun gura da kauran Allah da manzansa wannan shine hakikarin abin da ya da karfi muna bukatar mu karfi ma'allikin ta aiki da sunna da musulunci a cikin zukatanmu ba da'awa ba kuma ga ta ba zuwa su da'awa yanzu da yawa wasu su fara daina su ce za su katar da asalin addini yanzu an koma kawai abin da ake yi shi ne a ba mutane dariya kai wannan abu dai da mun ba maki ce mai da'awa ya koma sai dai ba mutane dariya kawai kai magana saboda ka samu followers a samu likes a samu waye facebook da yanzu da tiktok duk sun riga sun lalata komi sun lalata addini yanzu kowa zai ma yake in ya samu abubuwa kawai babu ikhlasi babu komai kawai ya samu ko zai yi daidai ko ba zai daidai ba shikenan harkan addini ma ya zama harka da ake wasa da shi harkan addini ya zama abin da ake wasa kwaikwayo da shi kowa ya sa wani ya wani rawani ya sa babbar riga ya dako wani kandili ya rada ya dako wani katon wato tazbahansa wai wato ya da addini ne zai zai kwaci zai ci ya je ma Allah bayani an a ce baranci da addini ne sai ya bayani a cikin yaje Allah ya kyauta saboda haka wato idan suka ce za su mutu shi ke za mu kyale su in ji waɗannan malamai irin su imamu zuhuri ibn mubarak isa ibn rahawiya sun ce za su mutu mu kyale su idan kun amma ba za su bari su ba za mu bari su ga mutsa da mu ba sai can a gefe muna cewa ya ubangiji ka shayar da mu su masa cewa amin ai ubangiji duka namu ne kowa ya tare da wannan ubangiji ba wanda zai ce su ma kansu ubangiji duk da suna ba lankaya mishi aibu amma kuma sai da shi ne babba shi ne ko me yi shi ne kawai ta mutuwa ba shi ko wancan wancan karamin kaga ta mutuwa to da haka to za a tsaya ta roƙo kaga sai da abin da baya mutuwa shi shi wancan da yake mutuwa da ake dan sa ake crucifying din sa kaga shi wannan ba za a ke ba shi za a kira a wannan lokaci ba ba za a bar su kira ba amma Imam Shafi'i da Al-Bajra Abu Hanifa su suka ce ma su su fa ba su ga dalilin da zai tsaya ba ko su ci su a basu ba to jika a basu ne sai su addu'a kawai ba sai sa tana addu'a ba ubangiji zai amsa ai rububiyya ce kaka da malamin fa Allah zai amsa addu'a fa saboda wani abu da suke suke bukatar shi amma yajibul mutarra idza da'a da Allah ta'ala wa ke amsa wanda yake cikin halin tilas ko da rasu sun yi shirka a wurin idan suka yi wani zai amsa musu sai amsa ba saboda me saboda aka ai ba me ba su shi to da su je cikin duniya ko wajen duniya ko tsakiyar duniya ko ya su je to ba zai me za iska ne za shi za su shaka duk wulakacin da za su yi su za ta addini dai karshen karshe dai ko ubangiji ne shi zai musu to da in sun tambaya wannan akan na rububiyar su ne a na rububiyar shi ne wato tasirin rububiyar Allah ta'ala ne a matsayin shi da wanda ya halicce su saboda haka wato idan suka tafi aka zo in ma sun je din to dai wannan shine abin da malamai suka faɗa za a katange su a ce to ku tsaya a nan mu ku bari mu ƙara samu je mu ci gaba da da yin addu'a din mun yi kuma kuna ji ba ba laifi ba ya ce wa amin amin wato amsawan ka ya Allah wanda duk ba shi da matsala a to sai kuma abin da malamai ke ƙara kawowa shine a ina maganan ina maganan wato yin azumi da yin sadaka kafin a fita yin azumi da yin sadaka kafin a fita wannan wannan duk malamai sun ce ya kamata a yi malamai daukacin malamai sun ce babu laifi bal abu ne mustahabbi ma kafin ku fita a yi kokari inda wasu abubuwa sadaka mutane wasu ba sa ji ba sa samun dan kayan jin kai ku dan kakkai musu wani wasu kaya su yi tsada ku dan saukar da shi saboda Allah ta'ala dai ya gani ya yaba masu azumi ku yi azumi duk malamai sun yi wato a kusan ittifaki haka haka wannan kuma baka ma bukatar nasi saboda yawan ya daga cikin wasu abubuwa da suke shiga cikin umma ta shari'a ko lokacin da makanta wato sallar kusufi aka ga shi baya daga cikin abin da ake sadaka da da azumi da kuma istighfari da sauransu a neman ubangiji ya yi a Umar dan Abdul Aziz daga cikin manyan magabata malamai kuma na al'umma kuma khalifa adidi ya kasance in za a fita yana cewa a gabatar da sadaka da azumi kafin a fita yana cewa saboda Allah ta'ala yana cewa ana aflaha man tazakka wa zakara sama rabbihi tasalla yake cewa lallai ya rabauta wanda man tazakka wanda wato ya tsarkaka daga duka wani dabi'a na na kaskanci da kuma fusa ta ubangiji wa zakara sama rabbihi tasalla kuma ya tuna girman sunan ubangijinsa kuma sai ya tinkare shi ya ya mishi sallah yana neman yadda ubangiji da inda ubangiji ya faɗa haka to ta zakka ko shi ta tsahara ya tsarkaka ki tsahara anil razai to daga shi abinda zaka yi ka tsarkaka daga wani wani abin da yake datti da daura da mugunta da kaza shine ka je ka bada sadaka ka je kai azumi ka je kai kaza duk wasu abubuwa zai jawo maka ubangiji yadda da kai kuma ya kankare maka zunubanka to wani abubuwa da Allah zai ce da su sai a yi kafin nan ibn al-munzir a cikin al-awsat ya yi kasu daga imamun shafi maganarsa kuma wani magana ta cikin kitabul um imamun shafi ya yi wata ya wata magana ina iya kare akwai inda wato malamai ke ganin kamar za a yi yara amma bari mu karanta magana nashi baki daya imamun shafi ke cewa yusahabbu lahum idza aradu istisqa musahabbi ne yayin da musulmai suka so za su fita sallar roƙar ruwa an yasu mutalatata ayyam sai azmi na kwana uku wa yakhruju fil yawmir rabi' su fita a rana hudu siyaman suna masu azumi yayin da za a salar roƙarwa wale sai bai wajibi amma fa ni mace baka wajibi ba eh wanda ya ga baka ne karka ce ya kawo shari'a yace wale sai bai wajibi mace baka wajibi ba ya ƙara cewa kuma wa aula ma taqarrabuna bihi ila Allah ila Allah mafificin abin da za su nema kusancin ubangiji da shi ada'u ma yalzamukum min mazlimatin shine duk wani abin da ya lazumce su wani zalunci da suka yi sun yi albundahara a ciniki sun je sun kwace dukiyar wani in wani dan kwace ne misali ya kwace wayan wani to je je ya nemo wanda ya kwata ma wannan wannan wanda ya zalunci shi ya ba shi kayan shi fi da min jinin sa ne aw malin ko dukiya aw irdin ko kuma wato mutunci thumma sulhul mushahid sannan kuma duk wani wanda yake shi ya kawai sun yi fada da wani ya ji haushi ce shi ba ruwan shi da wani ya dinga adawa yace daga daga yawa har mutuwa har wato duniya ta kare adawa tsakanina da kai gaba a ce a kai dawo dawo zaka ja ba za mu samu ruwa ba kamar wannan adawar naka shine sulhul mushahid wal muhajir da kuma wanda yace shi ya kaurace ma wani ba zai kara magana da shi ba eh kuma sai tawwa'una bi sadaqatin kuma kuma sai su kawo sadaka na tawwi su yi wa salatin su yi tas addu'o'i wa zikirin da dai zikirai ghairihi min albir min albir da kuma aiki da yawa na na aikin da'a yace babu laifi ai haka to ana akwai abin da babu shafi iya faɗa in allura yayi maganan azumi na kwana uku abin da aka sani da zaran abu ka kawo amma abu adadi to ai kaga abu ya zama shari'a kuma shi waka shace wa laysa bi wajibi amma wani bace baka wajibi ba shi wani abu ne dai da yake gani wanda yake irshad ne yake baka to imamu malik ya da ruwaya guda biyu akwai ruwayan farko da yake cewa shi kai shi shi ba mai ji wata ruwaya da yake cewa azumi ba shi yana ganin ka azai azumin da kuma je kusa imam malik amma daga cikin ɗalibansa abdul malik ibn habib almajar mazhabansa shi ya ce babu laifi shi wannan yayi yayi azumin babu laifi sai dai a ce na kwana uku shine yanzu muke da yima da ita dan yi azumi na bayan matsala kuma ruwaya ce daga Imam Malik saboda umurin ayoyi da suka zo suke nuna cewa wato ai aiki na gari kuma ƙara kusa ta kai zuwa ga Allah ta'ala a nuna mushi da gaske ake ana tuba ana neman istighfari Allah ta'ala ya yafe ha Allah ta'ala ya yafe saboda haka wannan sai ya zama dalilin da yasa ubangiji ya shayar da mu to amma anan malamai inda suke ta magana shine wato wannan da Imam Shafi ya haddade ya iyakance azumin ma da kwana uku sai rana hudu a fita kaga azumi kwana hudu za a yi kenan an ma wani lokaci yana ba ana idan wasu da ce sai musulmi ya ce azumi ba rana kaza eh wannan ba da ba ba zai zama sunna ba kawai haka a zama wata rana kawai haka nan a ce kawai rana a je a yi azumi azumi gaban biyan azumi gaban ma azumi haka kowa da kowa ya ce kawo baki to to ya za ka kallafa mutane ai sai dai ka ce a azumin ai babu shawara kuma kai ma ka mace eh kai ma mutum ka ce wallahi sai wajibi kuma ni mace dole ba kaba ka bada shawara amma ta hadidi ne babu shafi zai kawo wato wannan adadi nan wannan nau'i na tashri'i gaskiya wani nau'i na shari'a to amma abin da dai malamai ke faɗa kuma abin da shi lalle za a gane in ka ƙara wato lura da tarihi babu shafi da kuma anan ma inda ya faɗa din ya ce walaysa bi wajib shine anan shi ya shirya zuwa ga abin da ke mubahi ne a asalin shari'a dan mutum ya ce zai kwana azumin kwana uku ya halatta da ya ce zai kwana azumin kwana biyar halatta da ya ce zai azumin kwana biyar ya halatta ya ce zai yi saboda ya tawassul da nan azumin ubangiji shayar da al'umma ruwa yana ya halatta to kaga anan shi ya faɗa maka asalin abin da za a wato za a tsakaka da shi ne ba wai dan yana sai ga maka maksudi ne wato wani adadin ba shi wani adadin ya ya zo a bakin sa ne ba wai dan dan makasudi ne a ba a yana da sai ya ga maka shi wata kila inda shi ne shi zai yi wannan guda uku kuma in ka ce za ka yi kai ma a kai kaɗai har ka sha'anta mutane babu laifi kuma wannan babu na babu laifi a wurin malamai yanzu misali zan iya kawo wani abu ne in ce ni zai sallan walhata raka'a takwas nake misali kaga ba matsa mutane ce dole sun irin irin wannan irin tawa ba sannan da ka zo ka tambaye sai ce to ina ganin na ka neman bukata ka tabiya ka lazamci raka'a takwas lokacin sallan walha ni na yi na ga na ga na ga amfanin wannan salloli kaga yanzu ba shari'a kake ba shi ba kana ba da experience ɗinka ne akan wani abu da dama ta halal ne shi ma babu shafi yanzu da ya ce maka ka yi guda uku kar ka fahimci cewa yana baka wato iyakance da adadi iyakance wani adadi wani ake shari'a ne ai ba ake babu shafi ne ba shi ne abin da yake gaya maka shi ne idan ka yi azumin kwana uku to babu laifi amma dai wannan shi abin da yake so ka gane shi ne ka yi ka kusanci ubangiji ta hanyar tsarkaka kanka da ibada ka je ka yi ma Allah ta'ala ibada a ubangiji ya gani ya yaba kuma ya ya maka bukatunka amma cewa da adadi wannan wannan ya wani abu ne da ya faɗi ta da ya faɗi shi ba shine maqsudin bi zatihi ba a duk da wasu daga cikin malaman zama zaka ga su tana ɗaukar ire-iren waɗannan maganganu na malamai da suka yi ta wannan mahangar malamai ke fahimtar su muhaƙe kuna amma sai su mai da shi zama wani wani ka'ida sai mu a mazhabin mu azumin kwana uku ake kafa kaza ba wani magana mai mazhabi shi ba mai mazhabin ya faɗa ne a matsayin wato إرشاد إلى مباح لا على أن على أنه مشروع ya faɗa ne a matsayin cewa wannan abu ya halatta a yi in ka yi ɗin ba na babu laifi hasanu amma ba wai cewa wannan ya ya zama shari'a ba so da yawa za ka ji irin wannan abubuwa suna faruwa malamai sun faɗi wani abu na adadi ko sai ka je ka yi raka a kaza su ba ce baka suke wannan rakoyi man su ne kaɗai wanda suka ce ya zama shi kaɗai za a yi kuma aka yi sanar da ƙasa ta biyar to ya zama shari'a su su kuma imamu shafi da ke cewa man sa hasani bi ra'ayi fa kar shara Imam Shafi shi ne ke cewa duk wanda ya zo a kawo wani abu na shari'a ce shi ne abin ya mun daidai da ra'ayinsa ba yana da nasi ba to ya zama mai bada shari'a shi wani zaka zo shi ne zai zo ya ce kuma ba zai koyi azumin kwana uku a matsayin shari'a abu ya faɗi wannan magana ba ga wanda ya san Imam Shafi ya san Imam Shafi zai faɗa wannan magana ba na ina dan faɗa wannan magana saboda galibi ana samun irin wannan a cewa yanzu ka ci to yanzu ka ce wani wani da muke bid'a ne to kaje ka ce Imam Shafi shi ma ya bid'a yanzu ga shi ya ce a kwana kwana uku tunda a shari'a wato kawo lafzin adadi da cewa adadi uku hudu biyar shida wannan duk shari'a ce ke kawo wani shi ba ka zuwa ka kawo wani abu ka ce mutane sun yi wani adadin dole diman da'iman ba a matsayin shawara ba wani abin da kai kaje kasar ba a karantar ka a cikin abin da ya halatta maka ba da ba shari'a ta halatta maka ka ce kai dai in ka fahimci in kai sallah raka a kaza raka a shida misali a lafiyar lokacin sallar da a lokacin da Allah ta halatta maka nafila ka ce kai ka fahimci in kai wannan bukatar ka na biya wani ya bukaci ya gaya maka experience ɗin shi sai ka gaya mashi ya je ya aikata irin wannan wannan ba za ka ce an yi bid'a ba wannan ya shirya ne zuwa ga wani abu da ke da mubahi ne dama halal ne amma in yace ya zama haƙƙi ga kowa sai ya aikata yadda su yadda kuke faɗa sai ba in aka je wani aka shiga aka hawa wannan dariƙa ba za a fito sai wato in kana wannan dariƙa ba za ka je wata dariƙa ba kaga abin ya zama adadi kuma ko a ce ayan kana wannan lazimin wannan zikiran na wannan dariƙa ba za ka yi na wancan dariƙa ba kaga ya zama shari'a kuma wanda kuma za ka samu a maganar shi babu shaibu za ka samu irin wannan ba mala ce mazala ce shi abdullahi bin zalika cewa kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yastasqi mazala ya fita yana roƙar ruwa yastasqi wato yana roƙar ruwa wato yana ya kai kullu wajen roƙar ruwa wanda yana daga cikin wajeje da ake buƙatar in za a addu'a ba wai ba wai kamar kai maki hannunka ba kusan addu'a in za a roƙi in za a roƙi Allah ta'ala yanda ake da hannu iri uku inda yazo a sunna galibin addu'an manzon Allah yayin da addu'a ce ta yau da gobe to galibi hannunsa baya wuce kirjin sa baya wuce kirjin sa kake roƙa abin sa ko kirji ko ko sama da kirji kadan wannan shine abin da yake a sunna in kuma akan munbari ne baya daga hannu yakan yi ishara ne kawai da hannu kana daga hannu kai bid'a ana daga hannu an yi kai mai sauraron ma ba a ce ka daga hannu ba za ka ji an ce wanda ya fara Allahumma Allahumma shi ka kawai ya fara haka haka shi ba wai wai zai ina addu'a wai ba wanda ce kai wannan yayin da ake nan ake hudba muliman na na addu'a tsayawa za ka yi kyau abinka sai dai idan addu'a ruwa ne Allahumma a gitsina da ake faɗa shi wannan shi kuma to shi ne na uku shi wannan so ake ka daga hannu sosai wani lokacin mazala ya daga hannu ana ganin hamatansa eh ga hadisan bari makaranta su to da kace inda ake san wato mutum ya daga hannu shine wato wajejen wasu malamai sun yi tahariri ma wannan suka ce to kuma babu laifi akan wata bukata da kake da shi wanda bukatar ta yi maka yawa har kana ganin bukatar ta yi yawa ka nuna wa ubangiji wato bukata ce da kai ka daga hannu wasu malamai sun yi tahariri wasu suka ce a tsaya kan istisqa din kawai daga hannu mai yawa irin wannan amma zuwa ga zai ga mutane suna baka amma kuta a ta Allah Allah Allah ya fiye da hannu ina baka da ba idan ka samu wannan bari makaranta hadisi gudu a hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisin shu'ba ibn hajjaj daga thabit al-bunani daga anas anas yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi fi du'a na ga manzon Allah yana daga hannayensa a cikin addu'a wato a lokacin da ake wato a sallar roƙar ruwa kenan addu'a roƙar ruwa din hatta yurawa ya bu ibai har sai an ga wato fararen hamatansa ra'aitu rasulullahi yarfau yadayhi fidwa ya ta yurawa ya bu ibai wannan shi wannan lafzi na shu'ba ibn hajjaj amma lafzi na hammad ibn salama da yake ruwaitowa daga tabis budani yace fa ashara bi dhahri kaffahi ila sama manzo Allah sai ya nuni da wato hannayensa zuwa sama zaru kafai shi ne wajen hannuna ba tsulu kafai na cikin hannu Allah wato haka haka wato ya shi wannan din sai sai suka kalli sama wajen hannunsa suka kalli sama kaga ba haka yi ba haka yi wato kuma ya daga hannun sosai haka shi kaga ya daga hannun wato akwai alali al-ilhah wal mubalagha na ya daga sosai ah wannan shi ruwayan Hammad ibn Salama da yake rubuta daga Thabit al-Bunani Hammad ibn Salama ya daga cikin asbatun nas fi Thabit ya daga cikin asbatun nas wanda ya fi kowa hada iya hada hadisan ثابت البناني shi ya rubuto hadisin to mu je dai wannan ba lokacin magana ba wa fi a wata riwaya na qatada ba thabit bunani ba qatada ibn da'awat as-sadusi sai ce la yarfa'u yadayhi fi shay'in min du'a'ihi illa fi al-istisqa ana suke cewa ba a ganin manzo Allah in zai yi addu'a yana daga hannunsa sosai wato sai a lokacin addu'ar ruwa hatta yura bayadu ibtayhi har ma a lokacin azo azo ana ganin wato wato fara hamatansa sallallahu alaihi wasallama alamar cewa an kai gaya wajen wato ruko kenan ana neman Allah ta'ala ya biya bukata eh kafa saboda ai ruwa an ba samu ruwa ba babu rayuwa baki da ba ma ba na kuna kuke da kasa ba wanda suke ciki wanda dabbobin da suke cikin iska a sama nan wasu ke tsuntsaye da sauransu ba za su babu labari kowa ba zai tashi ba na can cikin kasa ba babu labari shuka babu labari kowa babu labari kowa zai sai dai kaga yana tafowa ka dinga ganin shi kamar a fyaɗe yake a maye yake a malafa maye ba azabin Allah ta'ala shi kawai Allah ta'ala ya kyauta sau da ka wannan shine sunna in za ka yi addu'a addu'a ta yau da gobe ka daga hannu daga wanda tsakatsakiya bai kai ya kawo ba ka roƙi Allah ta'ala wannan ubangiji yana so bal ubangiji ma duk wanda ya masa haka sai maza Allah ya ce ma yana jin kunyan bawa ma ya ki biya mashi bukatunsa ko dai ya biya ajila ko ajila ko dai ya biya a gaggauce ko ya biya a jinkirce amma ya za a biya maza Allah yake cewa inna la hayyu karim yastahi min abdihi yamuddu yadayhi ila as-sama' fayarduhuma khaiba sifran khaibatai Allah ta'ala yana cikin yana jin kunya bawansa ya daga hannunsa zuwa sama ya ce ana biya mu bukatu na na alheri sai kuma ya bar shi bai biya masa bukatun nasa ba to banda wannan kuma sai lokacin sallar juma'a muka sallar juma'a aka tafi a duba a kiyaye ba fa daga hannu duk wani addu'o'i da da limami ke yi shi ma abin da ya kamata ya yi shine ta isharar da hannunsa kuma kowa ku san ku aje hannun ku lokaci ba amin amin magana daga hannu bai taso ba sai dai yayin da aka zo na roƙar ruwa wanda za mu zo kan wannan gaba din in kuma aka je roƙar ruwa to kuma kuma so a ce ku ta karkare ai kun ga aka ku ta karkare wata akwai magana ma juya kaya ku ta karkare ku nuna ma Allah ta'ala daga sai ake yi in ba zuwa za a ce za tsafta ba wanda tsafta babu babu da tsafta kowa kowa dole da baka zami a wannan lokutan za ka za a je ta karkare ma ubangiji a nuna mushi bukatuwa zuwa ga wannan ruwa din daga nan kuma shikenan sai ga insha Allah ubangiji ya biya bukata mu a kasar nan masu cewa su ana yawan addu'a ba sa gani to je tambaya addu'a dokar waya ake yi da an fita ake dawowa ana fita sai ga an dawo wato kamar kyamta da bismillah in ba ma yanzu ba da abubuwa suka suka sanyi lalle fa yanzu abubuwa su yi sanyi wallahi abubuwa su yi sanyi amma da can ana fita fa kamar kyamta da bismillah a da yanda ake shan ruwan nan za ka ji kawai ruwa haka za a dawo a jike idan manoma ne a cikin kwanakin suka alama kwanakin ba za a kai ba in aka je aka yi roƙar wannan sai ka ga wannan kwanakin ba sai fa yi shi saboda to ai shi roƙar ruwa ubangiji ba bai cika jikitawa ba ana jikitawa to abubuwa fa za su lalace to yanzu me yasa abubuwa ke ta canzawa sai a je a dawo a je a dawo a ce to to shiru dai Allah ya kyauta eh abin fa wallahi sai mun tashi tsaye wannan kin da addinin fa ba wanda gashi ake ba addinin fa ana yi ma ubangiji yadda ake so Allah ya kyauta sai ya ce fata wajaha ilal qiblati sai ya fuskanci alqibla ya da'u yana addu'a ya fuskanci alqibla yana addu'a wannan a zahirin sa kaga a jida a cikin ruwaya za mu zo mu maganar kutuba din kafin ne ko bayan aka yi ta malamai sa da sabani akan maganar kutuba kutuba ana yin ta ne ita kutuba al-istisqa din za a yi ta ne kafin ko bayan bayan bayan wato ta wannan sallah din jumhurin malamai suna cewa tunda sallan iri iri ce to a yi ta bayan sallah bayan sallah da aka yi aka yi wannan shine maganar Imam Malik Imam Ash-Shafi'i maganar Muhammad ibn Hassan Shaybani da sauran malamai jumhurin malamai duka wasu daga cikin malamai suka ce a yi ta kafin sallan kafin sallan Idi kai kafin sallan al-Istisqa din a gabatar da ita a fara ta zama farko ita wanda wannan kuma shine ikhtiyarin Ibn al-Munzir a cikin al-Awsat duk da shi ba Shafi'i ne amma ga ta ba malamin sa wajen da ku gane dai fa ba wani matsala dai ba kana ba maliki a yau a gaji kaɗan kauce maganar maliku wani wani abai da yake yake gudana in kana shiga cikin tafin malamai ko kowa san haka don da ce ya ɗinke kada maza ba ɗaya to shi wannan alama ba karatu ke ba a to ba sau da haka dai akwai saɓani a wannan to yadda ruwayan suka zo kaga shi ma kansa a zahirin ruwayan nan ai kaga cewa akai fata wajjaha ila alqiblati yad'u wa hawwala rida'ahu sai ya fuskanci alqibla yana addu'a sai ya juya tufansa sallah raka'atai a nan wani sai sallah raka'a guda biyu kaga watakila ya an fara wato gabatar da hudubar ne kafin wannan akwai kuma ruwaye akwai ruwayen Abdullahi ibn Abbas da sauran wasu daga cikin ruwaye Al-Bara ibn Azib da sauransu insha Allah idan muka zo sati mai zuwa zamu shiga waɗannan ruwayoyi na ganin kamar lokaci yayi ko za mu shiga waɗannan ruwayoyi mu mu ƙara wato yin magana akan kuɗi ba ɗin a yaushe ake yin ta insha Allah ta'ala abinda muka taji Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure ta Allah ya fi mana wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wala shi lokacin ya ko babu tambaya insha Allah sai ya Ban ji ba? Eh, eh. Ba wani matsala. Tuwon yana daga cin abin da yake da ai yana cin wato inda ke da katsakiya ba a matsa sosai ba. Dama suna cewa ko dai daura da kirji ko kuma ya dan wuce yijin kaɗan haka. Wanda babu matsala, duk ƙoƙarin ta ƙaribi ne kusan to da asalin ma'ana. Duk da babu laifi. eh wasu daga cikin malamai sun yi takarijin wannan wannan sallah na al-istisqa sun sun sun lura da cewa a wannan salatul istisqa ai tana da ma'ana ma'ananta kuwa shine me yasa manzo Allah yake daga hannu sosai saboda bukatar ake da shi mai tsanani suka ce to kai ma fasilali ka da wani bukata mai tsanani ya halatta ka ka daga to wasu daga cikin malamai suka ce to babu komai in dai bukatar ta yi tsanani kai abun fa ya kai ya kawo to ka daga din kawai a taro wannan ganin wannan in babu komai insha Allah ta'ala eh akwai maganan shafawa shafa addu'a eh to shi shafa addu'a ka sai zuwa baya ba akwai malaman ma da suka suka dan kawon su harshe akan wato shafa shafawa din ina ganin ko al-izz bin abdul salam ne ko wani daga cikin malamai yace wala yamsahu wajhahu aqimad du'a illa jahil haka ya faɗa yace ba ba mu shafa mu shafawa ba sai jayi to amma dai gaskiya wasu kamar ma'amar ibn rashid al-yamani an samu yana shafawa daga cikin ruwayoyi da na da jimawa na karanta a cikin musallin abdulrazak sanari don wasu daga cikin malamai suna ganin na shafa din wannan ba wani abu ne da amma dai shafa mu da muke galibi aka ba shafa amma da su shafa da ake yi wa addu'a ne aka yi shi an yi wani aka an shafa an abin nan kaga wannan duk wasu abubuwa ne wanda yake kawai kamar an baka yi aka baka ce kasa a jikinka kaga wannan wani abu ne wanda yake ba sai mutane na ce samu abubuwa ba shi ne sai lakana musu abubuwa amma dai gaskiya shafawa dai ba shi ne za su nuna ba ni ma dai gaskiya na fuka ta ba rashin shafawa amma dai ina ga mutum yana shafawa duk da kusurcin magabata suna yi kuma wani abu ne ina ganin wani abu mai sauki ba sai mun tsaya an tarjima akan wannan ba insha Allah a wannan daban eh to wataƙila ba ana sa a sa a matsa sai an nemi dalili shine shi wannan kula uzai ai kaga yana yin addu'a ne idan ya addu'a sai ya shafa a jikin shi shi wannan ko sune kadai wanda yake mu wannan wannan na uza ce ne maluku ya ce wato wato kariya yake ba saboda haka to wasu kila wasu daga cikin masu cewa shafa su sun dauki wannan wannan hadisin ne suka mai shi ya faɗa ma dan na ba zai iya ta tunanin ma me yayi da yasa su kawo ina zaman da wannan hadisi ne zai zama suna hujja wanda yake yake shafawa babban malami ne kuma ya kasa yaman din kusan suna shafawa a wasu daga cikin almajiransa da suke yaman ma'amar ibn rashid yamani ma'amar ne wannan tsarin imam malik ne babban malami ne wanda kusan hadisin zuhuri shi hadisi shi saboda haka shi an samu yana ta shafawa to amma dai rashin shafawa ne wannan shi ya fa alheri idan inda ba samu ba ka ai kari akan shari'a eh wai nake cewa idan kila wannan wannan hadisi ya dauko ta khariji da kaga kamar sallar istisqa kamar sallar istisqa din da muka ce wasu na cewa sai da tsaya kawai ai shine ruwayan fata da irin da'awar sadusi daga Anas yake cewa manzala ba a ga shi ya dagawa ba to haka wani ya ce maka tsaya a wurin wasu mutum ce to ai ta khariji a ga meye ya da ma'ana ko bi da ma'ana wannan wannan abin da aikin manzala idan an rubuta ya da ma'ana shi ne wato bukata mai tsanani sai ka kai ma ka da bukata mai tsanani kai irin wannan to kaga shi ma wannan wanda yace wanda yazo ya ga manzo Allah ya kata wala uzai ya shafa a jikin sa zai ga cewa to ai shi ma in ya lura ma'anan zai iya cewa in yayi addu'a tunda dai daga wurin ubangiji ake neman kaza kaza kaza ila ya neman tsayi da sauran shi ma sai shafa amma dai wannan kaga sai an tsaya an ta an ta fikin kurkuda yawa sai ya dangata abin kaga dangatawa irin wannan ko kaga fahimta zai shiga ciki eh duk abin da zai fahimta ya shiga ciki to kar ka dinga matsawa a zo a ta rigima da mutane akan akan shi ina iya ka dai kai in ba shi ka zaba ba shikenan ka faɗa ni ma ka gaba shi zaba ba ni ba da wani shafawa gaskiya dan na daga hannu an gaba addu'a sai su ci abuna wanda kuma ne shi zahirin ruwaya wannan ita ce zahirin ruwaya insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi